الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الصبر شاتكوس قوة الرجب جراد بلئة اليهود أربعين شدة wanda ya muwafaka da sha takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan karatu namu na nahau cikin da littafi mai albarka al'ajin romiya ala tsariƙi su'ali wal jawabi ma'al irab wannan darasi namu na sha uku za mu tashi a farkon shafi na arba'in da bakwai arba'in da bakwai mala ce babul maf'ulu babul maf'uli allazi lam yusamma fa'iluhu babe wanda zai yi magana akan abin da ake kira da المفعول الذي لم يسمى فاعله أي باب في بيان أي هذا باب في بيان المفعول الذي لم يسمى فاعله بل يتي سؤال تنبيه ما هو المفعول الذي لم يسمى فاعله ثم لما نهوا إذن سكتشي مكة al-maf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu menene shi me ake nufi da shi sai ce jawabun amsa huwa lismul marfu'u shine suna abin wa raf'a allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wanda ba za ka ga an ambaci fa'ilinsa tare da shi ba e, tunda al'asulu a larabci idan aka ambaci fi'ili a kawo wanda ya yi aikin sannan a kawo abin da aikin ya faɗa ma hasali a asali abin da ake bukata kenan to amma shi wannan sai ya zan an ambaci aikin amma kuma an ƙi a faɗi wanda ya yi aikin an ɓoye shi to sai a kawo wani sai ya tsaya madadinsa wanda zai tsaya madadinsa shine wanda ke bi masa shine al-mah'ulu wanda aikin yake fadawa kansa na hau mala ya ce kamar misali a ce duriba zaidun an duke zaidu an bugi zaidu to wata ƙadiru abinda a taƙadirin maganar a asali kenan matsalan a babin misali darabtu zaidan na duke zaidu to amma can sai ka ɓoye kanka sai ka ce kawai duriba zaidu ai an duke zaidu waye duke shi baka faɗa ba eh baka faɗa ba wato sai ka ɓoye falamma huzifa alfa'ilu lokacin da aka shafe taɗin ta tuɗin nan da take a matsayin fa'ili wa huwa ta'u ju'ila ita ce ta'un ɗin da aka haɗa da aka sanya ta almaf'ulu bihi wa huwa ta'u ita ce ta'un ɗin da aka shafe to ju'ila almaf'ulu bihi bayan an shafe ta sai aka sanya almaf'ulu bihi iwadahu sai aka sanya shi almaf'ulu ya kasance musanyar shi fa'ilin wa u'ti ko wa u'ti i'rabahu sai aka bashi li'irabin sa tunda hukuncin fa'ili kamar yadda ya gabata a baya shine arrafu hukuncin kuma almaf'ulu bihi annasbu kamar yadda zai zo nan gaba to tunda ya tsaya matsayin mai aiki to ba zai iya ci gaba da zama da hukuncinsa ba sai aka ɗauke hukuncinsa sai aka ba shi hukuncin wanda yake wakilta kamar yadda in wane ya wakilta ka akan wani abu to yanzu ka tsaya a madadinsa ne da sunansa za ka yi amfani ba da naka ba ya ce ne je ka an so min aure to kaga da sunansa za ka ansa ba kanka za ka ansa ma ba to da haka yanzu hukuncinsa hukuncinka duk da a hakika kuma ba kai ne wanda za mai auren ba ba kai ba ne to sai ya ce fasara marfu'an saboda haka sai shi almaf'ulu bihi din ya zamo abin wa raf'a to amma a haka malaman larabci suka ce ba za a kyale fi'ilinsa ba dole sai an taba shi saboda rashin taba shi zai haifar da rudu da iltibas wa guyyiral fi'ilu aka canza fi'ilin siga sama ana sigatu bina'ihi wa huwa daraba shine daraba tunda asalin darabtu kace eh akwai dadun akwai ra'un akwai ba'un dukkaninsu kuma maftuhai ne to yanzu ba zai yi ka ce daraba zaidun kuma kana kuma ka fassara cewa an bugi zaidu ba shi yasa malamai suka ce sai an canza siyagarsa so da aka bar shi haka to sai wani ya ɗauka zaidu ɗin shine fa'ili in ka ce daraba zaidun kuma kana nufin an bugi zaidu li'alla ya tawahama alƙari'u don kada mai karatu jahili ko ƙaramin ɗalibi ya yi zaton wa ya zunna annahul fa'ilu haƙiƙatan ya yi zaton cewa ba zai daɗin nan shi ne fa'ili ma'ana shi ya yi bugu alhali kuma shi an ka buga to kaga in ba a taɓa shi fi'ilin ba an canza siyagarsa to haga dole ƙaramin ɗalibi ya yi mai to shi a dalilin da ya sa malamai suka ce to sai an gyara shi fi'ilin an wajjaha shi zuwa ga wata fuska wa yusamma al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu aidan na'ibal fa'ili kuma daga cikin sunayensa ana kiransa da na'ibin fa'ili mai wakilta fa'ili tunda fa'ilin bai nan li'annahu yanubu anhu saboda yana wakiltarsa wa yaqumu kuma yana tsayuwa ga muƙamahu matsayarsa yana tsayuwa ko waya ƙumu maƙamahu yana tsayuwa ga matsayarsa ya zama min ƙama ya ƙuma kenan muƙam shi kuma min a ƙama ya ƙimu inda inda hazfihi lokacin da aka shafe shi to me yasa ake shafe fa'ilin li'adami iradati zikirihi saboda ba a nufin a ambace shi bai da ƙimar da za ta sa ambace shi kila wannan ne yasa ba ambace shi ba kamar ka ce suri kalmata'u an sace kaya kana nufin ɓarawo saraka asariku almata'a wani ɓarawo ya sace kaya kaza saboda ƙasƙanci sai ka ɓoye sunansa ka ce kawai su riƙa almata'u auli kaunihi gaira ma'alumin ko kuma kasancewa shi fa'ili mai magana bai san shi ba tun da bai san shi ba kaga dole ya ɓoye shi au ma'aluman likulli ahadin ko kuma a'a shahararre ne kowa ma ya san shi to tunda kowa ya san shi me bukatar ka ambace shi kamar wa khuliqal insanu da'ifa ai wa khalaqa Allahu al-insana dha'ifan to me yasa aka shafe Allahu da annahu ma'lum annahu ma'lum saboda kowa ya san Allahu kowa ya san ba wanda ya halicci dan adam in ba Allah ba ba wanda ke tunana a kila mala'ika ne kila aljani ne ya halicci dan adam kila a wani abu ne bale a sarraha sunan Allah ƙarara don a kore wancan wahani. Wannan yana kawo ma dalilan da ke sa ana shafe fa'ili, wanda babe ne a ilimin balaga. Sai ka shiga littattafan balaga za ka san wannan. Aulil khaufi minhu ko kuma tsoron shi ake ji, mugu ne. Ka ambace shi to zai iya hasala ya zo ya mata addinci. sai ka ɓoye idan zukira awil khawfa alaihi ko kuma a'a kana jin tsoron in ka ambace shi a cutar da shi kila mai laifi ne kuma ba a gano shi ba amma kai ka san shi ne da ka zo ba da labari sai ka ɓoye shi saboda in ka ambace shi to zai sha wahala auli gardin ko kuma a'a saboda dai wata manufa ta shi mai magana shi yasa malamai suka ce kenan mafi kyau shi fi'ilan a kira shi da mugayyaru sigati ba almabniyu lil majhuli ba saboda ita jahala din ɗai ce daga cikin asbabu da dama da ke sa a shafi fa'ili ba ya duk sanda ka ga an ɓoye fa'ili ko an shafe shi wai don ba a san shi ba ne. A yana yiwuwa saboda wani dalili. Da shi sa suka ce a kira shi da mughayyaru sigati wanda aka canza sigarsa a kan ta asali. Ya fi ka ce almabniyu lil majhuli. kamar wa khuliqa al-insanu da'ifan kaga khuliqa ba zaka ce mabni al-mabni lil majhul ba to bai bai san Allah ba to kaga in kace al-mabni lil majhul an samu tufkar walwala sai dai in ka san cewa shafe shi din da aka yi dan ba a san shi bane kamar suriqal mata'u a gani kama irin wanda yake sananne kutilal insanu misali ba ba za ka ce almabni lil majhul ba ba za ka ambata ba kamata ya ka ce da shi mughayyar sigati saboda gard manufar da tassa aka ɓoye shi a nan ba ta jahala ba ce balma ta kishiyarsa ce shi ne shahararsa likaunihi ma'alumin ladal jami'a kowa ya san shi eh to shi yasa wasu in sun zo lirabi saboda fita daga wannan kawai sai su ce mughayyaru sigati kamar can duriba zaidun duriba sai su ce fi'ilun madin mughayyaru sigati mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab zaidun naibul fa'ili وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهذا زكي بدا to amma a nan sai ka kalli manufar da ta sa aka shafe shi a nan da aka ce zuriba zaidun sai ka duba ka gani me yasa ba mace fa'ilin ba kaga tun da ya ce darabtu zaidan to kai ke magana kuma ka ɓoye kanka to sai a ce baka san kanka ba zai yi to ko kuma a'a wani ne ya buga ba kai ba kila ka biyo ne kan hanya sai ka ga an makaɗa mai kashi ko da ka zo wurin su sun gudu waɗanda suka duke shi da ka zo ba da labari sai ka ce ai dore ba zai yi saboda baka san su to nan ba komai fi'ilin dan ka ce almabni lil majhuli babu komai kenan manufa ake kallo da sabab me yasa aka shafi auli gardin ai sababin wa qasdin akhar asbab din suna da yawa ku samu uqudul jumani kal imamu suyuti ya yi bayani akan wannan babi ko kuma littafin aljauharul makanunu na malam mai ahalari na balaga shi ma ya yi wannan magana eh ko littafin ibnu shahina mi'atul ma'ani wanda a karatunmu ma mun yi bayani akan wannan matsala su'alun tambaya على أي وزن يكون الفعل إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه با مقامه ومقامه سيتي على على أي وزن to da wane wazani za mu yi amfani ya kunu fi'ilu fi'ili zai kasance idza huzifa al-fa'ilu in an shafe fa'ilinsa wa uqima al-maf'ulu muqamahu aka tsayar da maf'uli a matsayarsa jawabin amsa fa in kana al-fi'lu madiyan to zaka duba fi'ilin madi ne kamar can dore ba ko to in madi ne dumma awwaluhu harafin farko sai kai mai damma dado kenan madadin ba sai ka ce bu wa kusira ma qabla akhirihi harafin da ke gabanin na ƙarshe sai kai mai kasara shi da ra'un madadin ra sai ka ce ri ya koma duri to shi na ƙarshe dama haka yake ba a canza shi maktuhi ne sai ka bar shi akan fataharsa wa in kana mudari'an in kuma mudari'i ne kila yudrabu za a ce ko ko ya duribu amrun zaidan in mudari'i ne dumma awwaluhu awa harafin farko dumma wa futiha ma qabla akhirih harafin da ke gabanin ƙarshe sai a mai fataha fata ƙulu sai ka ce daraba zaidun amran duriba amrun sai ka ɓoye zaidu tunda shi ne fa'ili wafi yadribu zaidun amran sai ka ce mi yudribu amrun an duke amru an duke amru yudrabu sai ka ce fi'lun mudari'un mughayyaru sigati ko almabniyu lil majhuli ko kaza duk abin da dai ka ambata wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الأخير أمر سيكتي نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وأما فعل الأمر فعل, فعل الأمر فه tunda mun ji na fi'ilun madin mun ji na fi'ilun mudari'un sai ce fa innahu la yubna lil majhuli eh shi ba a gina shi akan wannan siga in za ka yi umarni da fi'ili to shi wannan babi baya tanawulinsa kenan babin ya shafi alfi'ilul madi da alfi'ilul mudari' su'alun tambaya ila kam yanqasimul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu to ya kasu kashi nawa jawabun amsa yanqasimul maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu ila qismaini kashi biyu ne zahirun wa mudmarun akwai da zahiri akwai na wanda aka kawo shi a matsayin damiri fa zahiru na zahiri na hau kaulika misalin zancinka duriba zaidun an bugi zaidu to kaga fa zaidun na'ibun ko na'ibu fa'ilin wa huwa ismun shi suna ne wanda yake zahirun a bayyane ƙarara yani laysa bi damirin ba damiri bane muttasilin abin sadarwa wala munfasilin ko abin rabewa wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun to kaga da zaidu da amru duka a wuraren dai ne kaga zahiri ne wal mudmaru to sai wanda aka kawo a matsayin yana damiri wakilin suna isna ashara damiran shi kuma sha biyu ne na hau ƙaulika misalin zancinka tu an duke ni eh to kaga tu a nan ita ce matsayin na'ibul fa'il hmm? eh tu an duke ni durib sai ka ce fi'ilun madin mughayyaru sigati مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل وضربنا أم بجيم شي ما كذاك لإراب نادم وضربت أم بجيك وضربتي an buge ki to da haka za ka yi liramin dama'in so da haka da tu da na da ta da ti dukkanin su na ibul fa'il ne amma mudumarai ne waduribtum an buge ku ku biyu waduribtum an buge ku ku da yawa maza kenan waduribtun na an buge ku ku mata da yawa to su ma haka za ka yi lirabin su eh durib sai ka ce fi'ilun madin mughayyiru sigati mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il eh watu eh eh naibul fa'il naibul fa'ili mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il ma harfi imadin kamar yadda ya ambace ta a baya wal alifu alamatu tafniyati kuma gangara ma ka haɗe su gaba ɗaya tuma sai ka ce zamiru tafniyati fi mahalli raf'in na'ibul fa'il mabniyun ala sukuni wa duribtum to haka durib fi'ilun madin mughayyiru sigati mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الفاعل تو نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل والميم علامة الجمع مبني على السكون على السكون تسيتي وضربتن أم بيكو كما تاديوا shi ma durib sai ka ce fa'ilun madin mughayyaru sigati mabniyun ala sukuni watta'u ha na'ibul fa'il mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in na ko yawwa eh nunul inas ko kuma alamatul inas in kuma kaga dama ka ce tunna gaba daya damirul inasi mabniyun ala al-fath fi mahalli raf'in na'ibul fa'il waduriba ai waduriba huwa eh to huwa din nan shine matsayin na'ibi abin kaddarawa duriba sai ka ce fi'ilun madin mabniyun mughayyiru sigati mabniyun ala al-fath لا محل له من الإعراب أه؟ ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وضربت هي إيه وضربت هي تضرب سكة فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وضمير الفاعل أه mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya wa duriba an buge su duriba sai ka ce fi'ilun madin mughayyiru sigati mabniyun ala al-fath wal alifu alamatu ta'nisi mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in na'ib al-fa'il wa duribu an buge su duribu fi'ilun madin مغير الصيغة مبني على ماذا؟ على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل وهكا وضربنا أه؟ أم بجيسكو سباتا an buge su to shi ma haka naɗin shi ne na fa'il fahazihi dama'irun muttasilatun to wa'annan dama'ir ne gaba ɗayansu za ka ga muttasilai ne saboda haɗe suke da fi'ili ba a rabe ba fatta'u kaga ita ta'un fi duribtu masalan hiya na'ibul fa'il na'ibu fa'ilin ita ce na'ibin fa'ili wal alifu shi kuma alif ga ainihin duriba hiya na'ibul hiya na'ibu fa'ilin shine na'ibi wa hiya dalatun ala al musanna kuma ita take nuni kan cewa mutum biyu ne al muzakkar waɗanda suke maza wa fi duribata duribata to haka a cikin duribata wanda bai kawo shi a baya ba eh to al'alif alif ɗin da ke cikinsa aidan hiya na'ibul fa'ili ita ce na'ibin fa'ili watta'u wannan ta'un da kake gani harfin harafi ne dalun yana nuni ala ta'anisi hazal musanna kan cewa wannan musanna ɗin mata ne shi yasa aka ce duriba ta wa misalu dama'iril munfasila to ga misalan dama'irai su kuma almunfasila waɗanda su kuma suke rabe da jimla ko fi'ili kamar ma duriba illa huwa babu wanda aka buga in ba shi ba ma sai ka ce harfu na fiyin mabniyun ala sukuni لا محل له من الإعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح إلا أداة الاستثناء أه؟ مبني ملغاة مبني على السكون لا محل لها من الإعراب هو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل wa ma duriba illahu ma ba a bugi kowa ba sai su su biyu to shi ma irin wancan ne wa ma duriba illahum ba waɗanda aka buga sai su wa ma duriba illahiya ba wadda aka buga sai ita wa ma duriba illahunna ba matan da aka buga sai su ila akhiri zalika har zuwa ƙarshen wannan to wa ma fi hadhihi al-amsila ma din da ke cikin waɗannan misalai da aka kawo maka harfu nafiyin za ka yi li'irabin ta a matsayin harafi na korewa wa illa mulgatun illa din na an yi jifa da ita yani la amala laha ba ta da aiki lisabaqi ha bi harfin nafi saboda an gabace ta da harafin korewa faqad haƙiƙa shi wannan harafi asqata amalaha ya sariyar da aikinta ba ta da aiki to haka ka'ida ta tabbatar kamar yadda can a babin alistis na za a yi wannan bayani to wannan shine karshen abin da ya kawo sai kuma al-mubtada wal khabar shine darasi na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka اذكركم على الأشياء في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته